بسم الله الرحمن الرحيم آه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والسلام على أشرف المرسلين سيدنا إيه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم a za mu tashi da muka tsaya cikin katunmu na na riyadu salihina wa an ummil muminina an karɓo daga uwar muminai ummi abdullahi babar abdullahi aisha radiyallahu anha qalat sayyida aisha radiyallahu anha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم قالت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري آه. hadisi ne aka kawo daga wajen sayyida Aisha radiyallahu anha ya sayyidina Abubakar matar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaghzu jayshal ka'abati wata kan wata runduna ta Ka'aba za su tawo su sammako izuwa za su tawo kamar Ka'aban ne an fahimta su zo su rushe Ka'abar fa'iza kanu bi bai da'a idan suka zo daidai wani guri mai faɗi mai yalwaci min al'ardi na daga sassan duniyan nan yuksafu bi awwalihim wa akhirihim sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kifar da su da na farkon su da na ƙarshen su qalat sai sai da Aisha ta ce ya rasulullahi ya manzan Allah kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim ta yaya za a kifar da na farkon da na ƙarshen su wa fihim aswaquhum alhali a cikin su me za ku ce me aswaqu to shine da wanda dai fasar za ku ce amma ba shi bane ba da wannan san haka za ce wa fihim aswaqum a cikin su akwai ƴan kasuwar su na'am itlaqul kullu al murad bil juz'i kenan wa man laysa min da wanda ba ruwan su ba su zo dan su cutar ba ƙala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim amma zala sai ya ce yuksafu za a kifar da na farkon su da na ƙarshen su sun mayu ba a suna alani ya ci na ranar tashi alƙama sai kowa ya tashi gurgurda niyyarsa a ji a sauke abin nan ai za ku kira wasu da sauke ko ka fara eh sai a ɗauki aswaƙumu waɗanda 'yan kasuwa ne ba su zo bane don su yi wa ka'aba wani abu ko wata kan shi wannan hadisin dai an karɓo shi ne da wajen sayyida Aisha radiyallahu anha tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake ba ta labari cewa za a zo don a yaƙi ka'aba wannan alka'aba kuma mun riga mun san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka ta ya tsarkake ta ya gushar da ita daga duk wani shari tun daga lokacin da annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya ya bude maka to wannan kuma ka abin murga mun san mece ce ɗakin Allah ne tabaraka wata'ala wanda sayyidina annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Isma'il suka gina ta sun ya kasance suna daga duk lokacin da suka daga duk tubali da duk bulo ɗaya idan suka daga sai ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim subhanaka ya alim shani ka duba ga wani aiki duk bulo ɗaya in sun daga rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim shine dai dakin nan da abrahata ya so ya zo ya rushe ko da ya to tare da rundunar sa masu yawan gaske yana gaban rundunar shi ya jagoranci rundunar domin su zo su rushe ka'aba da suka kusan shigowa inda ka'aba take a kowane waje da ake ci mishi al-mughammas wani kaulin ma malamai sun ce abinda isa ake kiran wajen da al-mughammas irin wannan ne dama abin tambaya ta ne ni ban tambaya a cikin karatu zan tambaya ne a bayani abinda isa ake cewa wajen al-mughammas saboda anan ne aka dirmiyar da ita eh me suna filma jiwa eh to sai giwar tasa taƙi taƙi motsawa aka yi aka yi taƙi motsawa to daga nan wajen suka ringa dukan giwar dandan ta je ta rushe ka'aba giwar ta ki tafiya har Allah tabaraka wa ta'ala sai sai suka ce to a zo a gwada ta a yi da ita bangaren Yemen aka yi da ita bangaren Yemen ta aga tana so tana tafiya aka da ita bangaren Ka'aba ta ce ita ba za ta tafi baki daya kaji wani fa iko na Allah tabaraka wa ta'ala to shi isa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo yakin Hudaybiya lokacin da ana cikin tafiya sai ita ma taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tsaya cak ta ki tafiya ha sai sai sai sai sabai suka ga cewa khala atil qaswa'u khala atil qaswa'u wai qaswa'u ta tsaya cak ta kamar a ce irin ta yi butulci misali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a ma khala atil qaswa qaswa'u ba taba abin nan ba butulci ba wa ma za ka lahabi khuluqin wannan ba ma halinta bane ba abinda zamu fahimta a nan wajen shine tausasa manzan Allah da karamcin shi har akan dabba ba zai yadda a cima dabbar sa mutunci ba ba zai yadda a taba wannan dabbar tasa ba subhanaka ya azima shani yace ma khala'atil qaswa wa ma zaka bi khuluqin ma zaka laha bi khuluqin walakin habasaha habisul fil sai dai wanda ya rike fil ne ya rike to kenan Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan to ita wannan abinda ake nufi da hatta iza kanu bi bai da'in min al-ardi shine luggar luggar da take cikin wannan hadisin wa ta kan kalmar da take cikin hadisi mai tsauri idan aka ce bai da'u min al-ardi ana maka magana waje ne fetal akwai waje mai tudu sahara akwai kuma waje wanda aka ganshi fetal ne ai ana san waje ko fetal mai fadin gaske ba gida gaba ba gida ba to sai ka ci mashi yawa amma tudun rairayi shi ma sahara tudun rairayi sahara tudu mai na dutse larabci ka gan shi da kwane-kwane wannan kenan mazala sallallahu alaihi ya ce za a kifar da su da su da mafarkon su na karshen su ita kuma sai da Aisha radiyallahu anha da ta ji haka sai take ganin to ta yaya zai yi a ce an kifar da mutane har da wanda babu ruwansu a ciki har da 'yan kasuwanci yaya za a yi haka idan aka ce aswaquhum sunan aswaq abin nan ne kasuwa ne amma a larabci ana iya ɗaukan ana iya ɗaukan kalma amma ana nufin wani dizbinta wani ɓangare na kalmar ana kuma iya ɗaukan a dizbin kalmar ana magana baki ɗaya yanzu misali idan na zo ka zo gidana in ka tashi tafiya na ce maka a gaida a gaida gida gidan zaka je ka ce gidana ka ce ka su ba ka ce ba to shine abin da annabi ya amfani da shi a nan wajen ba sai ba ko an gane magana madalla bayanin yana tsawon sai kan mi hadisi ya to ana ji ko to saboda haka a a a sai ta tambi manzon Allah yaya haka sai manzala sallallahu alaihi wasallam yace za a kifar da na farkon su da na karshen su da ƴan kasuwar tasu sannan ranar tashin alƙiyama idan aka tashe su duk wanda aka ganshi a cikin su yana ashabul yamini to babu ruwansa wanda aka ganshi a cikin ashabul shimal Allah ya kiyaye mu to da ruwansa bi ma'ana za a tashe su ne a bisaniyar su wannan yana daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci da zamu gane muhimmancin niyya akan duk wani abu na ga muku Abu Nu'aym al-Asbahani yake cewa kai rabbin fa'adin musulunci yana cikin hadisin na niyya hmm domin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa to wannan hadisi abin da yake nuna mana ala ayi halin duk mutumin da yayi ya taya mutanen banza da mutanen banza cutar da mutanen kirki ko kuma ma ka ce mutanen banza aikin banza ka ce mutanen asha aikin asha eh to to hakika kuwa za a hukubar da za ta zo musu za ta zo musu ne tare eh mana haka zalika idan kana cikin mutanen banza ana iya tayar da hukuba hukuba ta zo ta game ku baki daya dan haka ukuba za akwai ukubar da idan ta tashi zuwa za ta ga mai salihi da dalihi an san dalihu ko salihu dalihu salihu managarcin bawa dalihu mutumin banza larabci da kwana-kwana lamun sarin jafa da sali da dalihun za ta game fajiri da salihi za ta game mumini da kafiri za ta game mai sallah da wanda ba yin sallah ba za ta bar kowa ba sai dai ranar tashin alƙyama sannan sai a zo a bambanta menene hujja wannan hadisin shine faɗin Allah wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu min ay ku ji tsoron fitina bala'i da Allah idan ya saukar da shi ba fa za ta shafi iya wanda suka shiga cikin suka aikata abin ba wa'alam mu'annan la shayil kam Allah ya kiyaye to shahidi dai na wannan hadisin shine abin da yake nuna mana cewa idan haka ta faru kowa Allah zai mishi gurgurdan niyyarsa ranar tashin alkiyama kamar yadda muka sani hadisin mu na farko da muka da innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa kowane aiki bai yiwa sai da niyya kowane mutum yana ana biyan shi ne gurgurdan abin da ya niyya da shi wa an aisha radiyallahu anha qalat قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه آه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها سارت دار إسلام أنكر أولك سيدة عائشة رضي الله عنها تاتي من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي babu kuma wani hijira da za a ƙara yi ba'ad al-fatihi bayan fatuhu makka eh walakin jihadin sai dai akwai jihadi muniyatun da niyya wa izastum firtum idan aka nemi ku fito ku jihadi saboda Allah fanfiru ku fita ku je ku yi an gane fanfiru ku fita ku je ku yi wani hadisin muttafaq alai bukhari da muslim ne suka rawaito su sai imam nawawi ya ce wa ma'anahu ma'anar haka la hijrata min makka babu wani hijira da za a ƙara yi daga makka ba wai barin hijira daga garin california ba zuwa makkan ko barin hijira daga garin kaza zuwa wani kaza ba a'a min makkata daga garin makka saboda me saboda maka ita riga ta zama garin musulunci na kuma za ku gudu ni inda ka tafi sai an kali go sun male lokacin masu imama nawa lokacin maka tana maka to a wannan hadisi shi kuma yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana korar da yin hijira ne bayan ya bude maka yana korar da yin hijira bayan bude maka yace la hijrata babu wani hijira bayan bude maka amma wannan injin malamai suka ce wannan faɗin manzon Allah la hijrata ba siyaki bane da ya ba nafi bane da ya zo ala wajihil umumi an fahimci mai ne wajihil umumi abinda ake nufi ba ya zo bane ba gama gari kowane hijira a'a ba irin wannan bane ba bi ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin cewa daga yau bayan an buɗe maka wadda wanda ya ƙara yin wani hijira daga wani waje zuwa wani waje shi kenan hijira nan ba za ta yi ba bari dai ai annabi ne aka kawo cewa ya kawo hadisi wanda abu dawud ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tanqadi ul hijratu hatta tanqadi ut tawbatu hijira ba za ta taba gushewa ba a duniya za a ta yin hijira za a yi ta yin hijira kai wannan wajen akwai karatu ne kyau da nake so a fahimta za a yi ta yin hijira har sai lokacin da aka ce yau an rufe kofar karɓar ba ka ku har yanzu akwai dukkan munan wajen ba mu suke wani abu ba wala ita wa gashi kuma annabi ya ce wala tan kadi utawbatu hatta takhruju shams min maghribiha kuma tuba ba za a rufe kofar karɓar tuba ba sai lokacin da rana ta fito daga ina daga yammacin ta to can kuma an ce la hijratu ba'ad al-fatih tanaqudi ne wannan hmm to menene ka san me tanaqudi kun san me tanaqudi to ka da wala akai to me wannan ake cin shi wannan ita ake jira ai ya bada misalin ta ya faɗi ma'anarta
an ka lura wanda ya ba da ma'anarta wanda ya ba da ma'anarta wane ne ah imamun nawawi ne imamun nawawi ne faɗa an fahimta imamun nawawi ne ya faɗa ka fahimce ni imamun nawawi ne ya faɗa ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so saboda haka shi annabi ya ce la hijratu ba'da al-fatih nan kuma ya ce la tankadi ul hijratu hatta tankadi ul tauba ya ya kenan ba ba ba ba ba tanakudi bane ka ka san me ake kiran shi wannan shine amfanin idan aka samu hadisi guda biyu sun zo haka ba yadda za a yi sun inganta tabbas ga gwada manzo Allah samu tanakudi wane mutum karan kaɗan miya daga cikin salan bayan Allah ba zai tana balle sai na Rasulullahi sai a ce musu ba a samu tanakuri ba an samu ta'aruji menene ta'aruji shine idan hadisai ko nassi guda biyu suka haɗu su biyu wanda a zahirinsu kamar sun saba ma juna ne sai dai idan aka bi aka bi aka bi aka bi za a je a gano cewa ɗaya ne yake tabbatar da guda ɗaya an fahimta bi ma'ana da aka bi hanyoyi sai aka gane wancan hadisi na farko annabin yana nufin cewa la hijratu ba'da al-fati min makkah daga min makkah daga makka wanda shine abinda Imam Nawawi ya bayyana ya gano su kuma malaman usulul fiqh suka ce idan aka samu ta'arudi aka samu irin wannan ta'arudin kafin a fitar da wanne ne haka hanyoyi ne guda hamsin da uku mala addinin musulunci ilimin addinin musulunci ba yake hanyoyi ne guda hamsin da uku idan sai an bi su sai an gabaki da hanyoyin nan ban maka sai a ce to tanakuzi kuma wallahi kalla bawo a yanzu dai ban tunani akwai wani masanin ilimi da zai iya gano hadisi na suki da wasu kima yana da wahala gaske yanzu malaman hadisan aiki ne na gaske
shi ne kamar maganar da ake shi ne dai abin da muke magana akai an fahimta to sai na gaban shi zai wannan din a'a shine ba shine yake ga ma hanyoyin da za a bi ma ka gane ai shine manzo Allah ne duka yayi magana na'am to shine aka ga ma akwai ta'awuj to wannan shi ake kira ta'awuj wannan hanyoyin da eh ba wai magana hadisin nan ya inganta min makkata la la hijratu min makkata ake nufi ko daga makka ake nufi wannan irin yadda za ka fitar da hadisi ta ga manzo Allah ne faɗa kuma sai manzo Allah ya kuma da ya ce hijira ba ta taba gushewa ba har sai rana ta taso daga yammacin ta ko to ka yake na hanyar za ku hijira ke yawa amma ba daga makka ba ba wanda zai tashi ya bar garin makka ya to garin Kano ya ce hijira ya zo kora shi lafi yawa amin ya rabbi ka fahimta ai kenan to sai kenan abin da dai annabi yake nufi daga makka ne kamar da muka sani ita makka gabaninta da gabanin ai fatu makka nan an riga an san dawa tana karkashin sai dara ce ta mushrikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daga makan ya fito suka fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jira ya dawo Madina bayan shekara kusan takwas da wani abu annabi ya dawo maka ya bude ta to tun daga wannan bude aka ce to shikenan ta to garin musulunci ta tashi daga garin kafirci ta kasance garin musulunci garin imani garin isani ma baki da saboda haka ba yadda za a yi jira daga wannan gari a tafi wani gari saboda babu garin da ya fi shi an fahimta ko ana in aka ce maka an hada maka maka da madinan baki daya an fahimta to wannan shine aka ce da wannan maganar da annabi faɗa shi yake bada karfin dalilin cewa har abadul abidin maka ba ta ƙara iya komawa ƙarƙashin hukuncin kafirai ba bari dai za ta wanzu ne a ƙarƙashin hukunci na musulmai har ranar da Allah tabaraka ta'ala zai tashi kiyama baki daya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaba yace walakin me jihadun waniyatun sai dai jihadi da niyya menene jihadin shine sai dai kai ka fita kai ɗaukaka kalmar Allah an fahimta za ka iya fita daga makan domin ka je ka ɗaukaka kalmar Allah ko ba zai yi ba za kuma iya ka fita daga garin wani garin makan domin ka je ka ɗaukaka kalmar Allah amma ba kai sai ka fita daga garin wani garin maka ka zo garin maka wai za ka yi za ka yaƙa ba abin da za ka yaƙa sai dai Allah ya yaƙe ka a ƙara mai ta maka abin da aka yi wa ashabul fili haka ne wannan kenan sai annabi ya ce wani yatu da kuma niyya ma'ana niyya saliha a cikin jihadi fi sabilillah ta yadda mutum zai ɗauki niyya ya ce na yi niyyar wannan jihadin da na da niyyar na yi ta ne saboda Allah ta waraka wata ala don ɗaukaka kalmar Allah ta waraka wata ala annabi sai kuma cewa mai sai ce wa izas tumfirtum fanfiru bi ma'ana idan waliyul amri a ji karatun nan da kyau idan waliyul amri shugaban musulmai na wannan lokacin yanzu kuma ba ma da shi fa ko a gida idan aka samu shugaban musulmai waliyul amr na musulmai ko kuma a ce a wani ƙasa jagoran musulmi na ƙasar nan kamar wake nan a ce jagoran musulmi a'a na ƙasar nan wai yanzu ba mu to
eh to sarkin musulmai na sakwato idan da a ce misali har yanzu protocol din aiki bi na daɗin hakan yake tun daga zamanin shau usman dan fodiyo da zamanin su muhammad bello yawwa shi wali al'amuri kuma ana baki ɗaya ana karkashin sa ba karkashin sa ake wata da yana karkashin local government chairman ne mashi ana karkashin sa baki ɗaya kuma yazo ya ga cewa ga wani gari nan an kira su zuwa addini sun ki su bi wannan addinin to idan har hakan ne to abinda ake bukata da shi zai iya umarni ya ce to jama'a ya kamata ku fito mun yaƙe su to idan annabi ya ce wai zistum firtum idan aka ce ku fito fan firu to ku fita wujuban a wajen malamai suka ce wajibi ne saboda me zaman to wajibi ya wala zina amanu wa atiullaha wa atiur rasula wa me to ashe kenan ba wanda ya isa ya ce mutane su fito jihadi shi ba ulil amri bane ba ba daga cikin wulatul amri kawai ka ce duk abin da ake boko haram ne ku fito ni zan kafa nawa islamic nation a kan do idan muka bi wannan fikin wani hadisin kaga kenan me kenan ba yadda za yi wannan jihadin da suke yi lalataccen jihadi ne masani ba kwana gana kashi wai za su firtum fanfiru amma gawa yulawatul amri idan suka faɗa an fahimta to a wannan wajen masu ne suke cewa iya jihadi yakan iya zama ma fardu aini idan ma'ana ya zama to muku fardu aini wato anan ko da shi wannan sarkin ba a maka yake ba a dole kenan kuma ya zama to ne misali yanzu kan da ai duk ai a lokacin da aka ce haka eh lokacin da aka yi magana haka ai ba shi din mutum ɗaya ne yake control din musulman duniya amma yanzu musuluncin yayi faɗi da yawa so saboda haka aka ce na iya zama farda ainihin wudda wanda suka ce na zama farda ainihin suka ce saboda Allah ya ce ya wala zina amanu malakumu idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltumu ila al-ard araditum bil hayati dunya wal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'azzibukum azaban aliman haka Allah ya ce wa yastabdil qauman ghayrakum wala tadurruhu shay'a subhanaka azim me ya hana ku da aka ce ku fito ku yaki saboda Allah ku ki kuna neman duniya ne kuma abin duniya ɗan ƙanƙani ne an ba ku tabbata mun azabta da ku azaba mai naɗi kuma mu shafar da kuma kawai suke a zuwa dufu ba sai bai kwana kana kasan an ma ga wala ta eh kuma la ta duru shaya wane mutum Allah ne fa wannan ina ganin tsamu dan tsaya nan eh yana da yawa kuma bayanin shi ma kansa wannan ta ci mai zama ɗan yanka abin nan yana da kyau shi bayanin to alhamdulillah ana samun malamai suna fayyace wa ɗalibai irin mata an tsari da yawa